المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقداد فريد الدهري على الإدلاق هاتم العتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السلاد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعاطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله آه منا زما نسبة إن تقوس a cikin mu na jawahirul ma'ani zama na biyu mun yi magana akan rahamaniya wato duk abubuwan da Allah ya bayar za ka ga manzala huwa nabiyu rahmati wannan sigan rahaman nan an mato shammat ta gane ta tare komi an wa shammat ta game ta tare komai saboda wa rahamati wasi'at kulla shay'in fasa'aktubuha lillazina yattaquna fasa'aktubuha lillazina yattaquna ba za ka iya gane rahaman Ubangijin ba sai mai tsoron Allah. Sai mai tsoron Allah, kaman kwan gabar da baya ne, amma allazi ne ya taƙuna humul lazi ne ya arifunan rahamata, kama haka Allah yake nufi. Wato, kama ce, innama ya kashe Allah amini ibadihi? To, in mutum ba malami ba ta yaya zai ji tsoron Allah ya san Allah balle ji tsoronsa kaga ai hasaru ne innama ya ce yakhshallaha min ibadihi al'ulama'u ulama'u humul ladina yakhshawna Allah saboda haka almuttaquna humul ladina ya'rifuna rahmata wa rahmati wasi'at kulli shay'in fasa'aktubuha lil ladina yattaquna zan nuna wanda suka ji tsoron Allah in kana tsoron Allah gwargwadon tsoron Allah ka gwargwadon sanin ka yaya rahama take gwargwadon tsoron Allah ka ya rahama take to rahaman kuma annabi Muhammad ne annabi Muhammad shine rahama wa rahmati wasi'at kulli shay'in to anan an tambayi annabi Musa alaihissalatu ya iya yin tajarra'a ya iya Allah ya bashi dama ya zage ya ce annabi Musa irji ila rabbika fas'alhu tahfif fa inna ummataka la yadiquna zalika bi ma'ana as-salatu 50 salawatan irji ila rabbika annabi Musa ya iya cewa irji ila me yasa yake cewa irji ila rabbika irji ila rabbika li nazarihi rahmatul ilahiyya yanzilu kowane komawansa sai ga rahama ta sake dawowa shine sai ke jin daɗi koma koma koma amma annabi Musa bai annabi Ibrahim bai iya ba bai iya ba annabi Ibrahim bai iya ba amma annabi Musa ya yi haka to wannan fa zalika tajarra alaihi wa raddahu ila talabi tahfifi shine dalilin wannan amma me yasa annabi Musa annabi Ibrahim bai iya ba yace saboda tajallin annabi Ibrahim ya fi karfin tajallin annabi Musa ne tajallin ya mamaye zuciyar annabi Ibrahim babu wani annabi wanda Allah yake masa tajalli kamar na annabi Ibrahim amma kaga yanda Allah ya yi magana wai za ka tsallawa misaqahum sai ce wa minka sai ce wa min nuhi wa ibrahima to dukan da Allah ya yi a nan gurin wai za ka tsallawa misaqan nabiyina lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin ثم جاءكم رسول مصدق لما معه shi kuma daban amma wa idza kaza Allah misaqahum wa idza kaza Allah misaqahum suwaye annabawa ne sai ce wa minka sai fara da kan annabi wa minka wa minka ya Muhammadu wa min nuhin annabi annabi nuhu shine nabiyyu shar'i wanda ya fara bayyana annabi ne na shari'a wai za ka tsallawa misa ƙahun wa minka sai ce wa min nuhin annabi muhammadu da shi aka fara tukuna ka ce wa min nuhin sai zama kuma shine annabi muhammadun kuma shine annabin ƙarshe a shi kenan huwa awwalun huwa zaki huwa akhirun huwa awwalun huwa akhirun amma sai ce wa minka sai ce wa min nuhin sai ce wa ibrahimu wa Musa wa Isa. Zirin abin sai ya zo a wajen yanda annabi tajallin annabi Ibrahim yake kan yake tajallin da Allah yi wa annabi Ibrahim a cikin zuciyarsa bai yi wa annabi Musa ba, balle annabi Nuhu, balle annabi Isa. wato annabi Muhammadu shi ne daga shi sai annabi Muhammadu amma kaga sai aka yi ɗauki ɗaiɗai aka yi ɗauki ɗaiɗai saboda shi ƙur'ani yana gwadi ne kuma dukkan annabawan rashhun min baharihi rashhun ko nukuɗatan min baharihi digo ne daga cikin kogin annabi Muhammadu wa huwa baharul muhidi shine wanda yake kewaye da komi da komi to anan jawahirul ma'ani tana magana ne akan annabi Muhammadu da fadin annabi da irin abin da Allah ya wa annabi Muhammadu amma mubtadai ba su sani ba ba za su iya ganewa ba eh mubtada ba za su iya ba to shi yasa duk abubuwan da za a yi za ka ga misali na tambayi shehu tijani ni sai da alil harazmi an kauli ta'ala fafirru ila allahi inni lakum minhum nazirun mubin fafirru ila allahi ku yi gaggawa ku je wajen Allah inni lakum minhum nazirun mubin to shikenan anan abin za gane in ka zo kafin mu shiga abun fafiru ilallahi fafiru ila rasulullahi ne ila rasulullahi ne ba wanda ku sani sai shi daga kan manzo Allah shin da ka ga har an dawo ila kamilul asari to ai an fito ne daga annabawa a katsabu fafiru ilallahi inni lakum minhu nazirun ka gani ku gaggawa zuwa ga Allah waye ya ce su yi gaggawa zuwa ga Allah ai firru ilallahi amari ne na manzo Allah fa firru ilallahi ku yi gaggawa zuwa ga Allah manzo Allah ne yake faɗawa al'umma su yi gaggawa zuwa ga Allah inni lakum domin ni nazirun mubinu amma kuma da a wajen shi ne saboda haka amma ba zai ce ku zo waje na ba amma akwai gurin da yake cewa a zo waje na akwai lokacin da take bugawa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce shi din ne to amma kaga dunnan sai sa shi a ga'ibi sai sa shi a ga'ibi ma'aina za ne ma Allah wajen annabi Muhammadu ne to fa ajaba radiyallahu bima nasahu ilam anna ma'anahu firru ilayhi bi ibadatihi duna ghairihi ku gaggawa zuwa ga ibada na Allah duna gairihi ban da ibadan waninsa annan sai ce ibadatun wa isnad ibadatan wa isnadan wa itimadan waltija'an wa ikhtiyaran lahu min jami'i khaliqihi ibada isnadi itimadi fakewa zaɓi lahu duk na Allah ne min jami'i khalqihi daga dukkan halittansa wa fi ta'wili alaihi wal bara'atu min jami'i ghairihi musakinatan wa mulahazatan wa atibaran fa hadha huwa al-firaru ila Allah intaha to akwai wani abin da ake bauta ma banda Allah to firu ila Allah bil ibadati to waye zai san da kai ibadan daga arkan lakum saboda haka shi wajen manzo Allah zaje firru ila Allah bi ibadatihi ashe huzu manasikakum sallu kama ra'aytumuni usalli kaga duk aikin yana jikin Annabi Muhammad ne duk lakar kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun duk an dawo da kai wajen annabi muhammadin ne amma kaga annabin ba zai ci shi ne ba a lokaci shi ne za ka ji wa garkuntum ala shafa hubrat minan nari fa an kaza kun minha to nan kaga ai an fito wa garkuntum ala shafa hubrat minan nari ku fa kun kasance dukkan ku yan wuta ne eh dukkan ku yan wuta ne kowa da kowa dan wuta ne fa an qazakum minha ba Allahu an qazakum ba ni ne na ciro na ciro ku daga cikin wutan na mai da ku yan aljanna ana yin haka kaman inna allaha tajawaza li an ummati inna allaha tajawaza li danni Allah ya yashe muku danni tajawaza li li li an ummati danni al'ummata Allah ya yashe mata alhadaya wannan siyana wa masu kurihu alaihi danni Allah ya yi musu kaga in mutum ya dubi abun a hankali an kai masa bugun ‘ya'yan kaɗanya to za a da ku amma in ka tafi yadda yake yadda abin nan to za ka gane ma'anan sufanci da abin da sufanci yake nufi sai ka ga duk tallan annabi ake yi babu abin da ake talle banda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam والبراءة من غيره مساكنة وملاحظة واعتبارا فهذا هو الفرار إلى الله فرار زواج الله كأنك كوي كداو لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة سيت لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هو وسألته ناتا بيشو تجاني سيدي علي الحرازمي عن قوله تعالى وما هلكت الجن والإنس إلا ليعبدوني ba mu halici mutum da aljan ba illa liya abuduni sai dan sai dan to illa liya abuduni sai dan su sanni sai dan su sanni to sanin shine wa ma halartar jinna wal insa illa liya arifuni ne domin mallam ya arifu ni fa kaifa ya abudu ni idan baka san ni ba ya za ka yi kabauta mun baya yiwuwa ka bauta wa Allah ba da tsarki ba ibada baya yiwuwa ka bauta wa Allah ba alola wanda ya sallah ba alola ma kafiri ne baya yiwuwa ka bauta wa Allah gashi nan duka to ya za ka yi ka san in ba ka san Allah ba ka bauta masa saboda haka ashe illa li ya abuduni illa li ya arifuni ne sai ka fara sani na tuku kafin ka bauta wa Allah fa jaba radiyallahu anhu bi qawli huwa khidabun minhu subhanahu wa ta'ala fi bisadil hikmati wannan shine wato khidaba ce a bisadil hikima suma khidabuhu fi bisadil haqiqiyati wal mashi'a dama khidaba na ubangiji wanda yake wa immal hikmatu wa immal mashi'atu wa immal hikmatu wa immal mashi'atu kaga ashe wainan su kaga yan hawa da saukan nan malamai wanda suke rufa a guje wa ma alaksal jinna wal insa illa liya abdu ne ce wai an ce an yi duniya da lahira dan manzan Allah sai suka ce a ƙarya ne ba yi duniya da lahira dan manzan Allah ba saboda wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'buduni an yi duniya da lahira dan manzan Allah su kuma suka ce bauta ana magana ta bangaren tauhidi suna magana ta bangaren ibadat kyauta wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'buduni duniya da lahira an yi ne dan manzan Allah domin yadda zaka gane ka taɓa ganin wanda ya saba wa annabi shiga aljanna saboda haka me aka yi kenan ka taɓa ganin wanda ya ji annabi ya shiga wuta to me aka yi kaga ko ba ka da lafiya ka san duniya da lahiran abin da ake nufi duniya da lahira ai abu ne guda biyu duniya ita ce kasuwar lahira duniya ita ce kasuwar lahira domin duniya tana da kasuwa ce amma tana da maciya guda biyu halalun haramun mubahun mandubun makaruhun biyu halal na musulmi ne haramun na wanda ba musulmi ba ne sun haɗu a mubahi da mubahi da mandubi makaruhi sun sake yin sun sake cakudewa wannan shi ne ainihin abin da duniya gaba ɗaya take ciki kuma abu guda biyar ne idan ka ga musulmi ya sha giya ya je ɗani ne idan ka ga musulmi ya ci kare ba wanda ya kai shi in ka ga musulmi ya ci yaki ba a yadda ba an yi mishi saniya in ka ga ya ci kare an yi mishi dila an halatta masa in ka ga ya sha giya an masa coca-cola ko an masa fanta ya sha irin nasa wannan halal wa haza halalun wa haza haramun idan ɗaya ya yi tsalle ya koma wani guri amma ka ga yana koma wancan gurin sai ce to sun haɗu a kasuwar mubahi ko mandubi ko makaruhat to daga nan ashe duniyan nan da lahiran gabaki ɗaya a nan duniyan ake sayan lahiran lahiran kuma gida biyu ne wa immal jannatu immal nar ne to daga nan abin da zai tura ka can to zai tura ka ne akan kin abin da annabi ya zo da shi ka kibi zai tura ka ne akan son abin da annabi ya kama ka kabi saboda haka duniya da lahira ko ka yadda ko kar ka yadda an yi dan manzon Allah ne ko mutum ya yarda ko kar ya yarda domin yanayin ka'ida kenan a zube na wa ba halil anam haka ne والأرض وباءها للأنام فيها والنخل ذات ال... هكذا to duk komi da kake gani haka abin yake zuwa to yana zuwa a bisadul hikimati sai a zo a hikima sai ganci Allah ya ce walaisa alaikum jinahun fi ma fa'imu idza idza mattaqau wa amanu ka gani ashe akwai lokacin da giya ta zama halal daga baya kuma aka zaka ce ta zama ta tashi ta fita daga wannan babin ta koma wani babi kuma ba ba ba lokacin da wannan abin ya faru sai lokacin da aka taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a gidan Abdurrahman bin Auf da aka sha giya ya ce hal antum illa abidul li abi ai dukkan ku nan ba kowa bane bayan ubana ne ɗaya da ya sha giya daga wannan lokacin ya ce a tokar wannan iskanci kuma a yanke shi a yau ka bi kenan ashe kowane abu annabin ne dai domin annabin ake kiyayewa shi kawai ake gani to kaga an yi duniya da lahira dan annabi ne ko mutum ya sani ko bai sani ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya ce halaktuka min ajali a hadisul qudsi halaktuka min ajali na halice ka ne dan ni ya rasulullah wa halaktu kulli shay'in min ajalika kai kuma nayi komai ne dan kai komai Allah ya yi ne dan annabi Muhammadu amma annabi Muhammadu Allah ya yi shi ne dan shi wannan shi ne to kaga bisadul hikimati bisadul mashi'ati ga bisadul hikimati ikhdabiya ga ga bisadul haqiqiya wal mashi'ati wala yazaluna a haka wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walizalika halaqahum wa tammat kalimatu rabbika kenan sidqan wa adala ko haka ne ko su halitta gaba ɗaya wa ma'alarsu jinna wal insa illa li ne amma daga kan annabi adam har zamanin annabi nuhu alaihi salatu wassalamu babu kafiri ko ɗaya a duniya babu kafiri ko ɗaya a duniya kana nasu ummatan fa ba'asa Allahu nabiyina ka gani ba'asa Allahu nabiyina ta annabi annabi Nuhu shine farkon annabin da aka turo saboda ba a kiran mutane zuwa ga Allah ba a kama mutane a ce an kama su da laifi sai an turo musu annabi tukunna fa ba'asa Allahu nabiyina mubashshirina wa munzirina shekara dubu babu wani kafiri a duniya babu kafiri ko ɗaya to zuwan annabi nuhu shine wala tazaru wala wuddan wala ya uka wa ya gusa wa nasara aya zamaninsa ne to wannan kaga ashe daga wannan lokacin wala ya zalu na muktalifina daga wannan lokacin ne ba su gushe ba muktalifina suna masu iktilafi illa man rahima rabbuka sai wanda ubangiji ya ji kansa walizalika halaqahum dan haka na halice su walizalika halaqahum ashe in ka ga mutum kafiri haka Allah yake nufi kul menene manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullum muyassirun lima khuliqa lahu kullum muyassirun lima khuliqa lahu kowane mutum mun yi shi ne da abin da aka halice shi da shi idan mutumin banza ne sai mu yassare masa yi aikin banza saboda haka muke so kuma Allah bai ƙi wannan ba Allah bai fi son wannan ba a ƙa'idan mizanin duk hidaba ce hikimiyya idan mutum ya zama arne idan mutum ya zama musulmi to bai isa ya bugi kirji ya ce saboda kokari na ne yaushe kai kokarin tukunna har aka saka babu wannan saboda haka hikima ce ta ubangiji amma abinda Allah yake yi sunansa inaya sai ya ja ka ya aje ka kullum miyassirun lima hulikala kullum miyassirun lima hulikala to kaga wani zalika halakahum saboda haka na halice su domin me saboda na yi gidan wuta na yi gidan aljanna kuma na yi alkawari duk sai na cika su zan cika dama in cika hagu fa hadha huwa alwaqi'u wannan shine abin da yake faruwa li'anna khidabul mashi'ati domin magana ta mashi'a la ya ta'atta intifa'uhu babu abin da ya zo da shi wajen cikawa wa ma khidabul hikmati yumkin intifa'uhu shi kuma zai a cika shi fi ba'd al-mawjudati cikin wani shi shi hidabul mashi'ati mashi'a ta ubangiji ai la yasalu amma yaf'al ne wahum yas'aluna mashi'a ce kawai ga yadda na so ba ka tambayan Allah dan me yasa baka isa ba eh babu mashi'a ce amma ta hikima ana samun waɗansu a ce an cika wani gurin kuma ya zamo an an daga kafa li'anna amrul lahi masuqun ila mashi'ati domin duk al'amarin Allah yana kora shi ne zuwa ga mashi'a la'ilal hikimati ba a cikin ba cikin hukuncin hikima ba eh hidabul hikimati ba a hidabul mashi'ati nan ai na ta yawan fada inna ma'amru idza arada shay'an mashi'a ce inna ma'amru idza arada shay'an ai mashi'a ce a nan gurin a makale idza arada idan nayi nufin shay'an ai mashi'a ne Allah madaukakin sarki yana cewa idza aradna ka gani an nuhlika alqaryata amal amarna mutra fiha fa fasaku fiha idza aradna ka gani ina maru idza arada shay'an kaga iza aradna an nuhlikal qaryata amarna mutura fiha fa fasaqu fiha mashi'a ce kaga ita mashi'a take saboda mashi'a ita kaman tsantsi ne kawai akan kwalta ko a siminti ka sa takalmi je kana yi ka wul za a ja ka yanzu nan ka faɗi in kai wasa in an ga dama sai a riƙe ƙafanka ya zamo ba ka yi sliding ba ka tafi daidai amma yanzu nan in aka yi wasa za a buge mutum masu ku la ila hikimatu wal hikimatu sajjafun alal mashi'ati ka gani go shi hikima sajjafi ne akan mashi'a qala sahibul hikam ma'abucin hikima ya ce radiyallahu anhu mai hikamul ataiya ila al mashi'ati yastaniddu kulli shay'in wa la tastaniddu hiya li shay'in ka gani ila al mashi'ati wajen mashi'a yastaniddu kulli shay'in kowane abu yake samun dogaro eh ba za ka ce ila al mashi'ati yastaniddu kulli shay'in wa la tastaniddu hiya li shay'in amma ita ba ta dangana da wani abu ita mashi'a ai an buga ya riga kare za a rada lau in fada qaba'ihi salabazi aqali uqulihim ka gani iza arada duk gurin zaka ji arada arada duk wa'annan abubuwan zaka ga in ka duba za ga mashi'a ce inta yani la yuqalu liman sha Allah haza ba kai saka faɗa ba in ka faɗa kuwa ka sha mamaki dan me Allah ya so haka aw lam ya'mal haza ko dan me Allah bai haka ba fala illata li ikhtiyarihi wa mashi'atihi subhanahu wa ta'ala babu illa cikin zaɓin Allah da mashi'arsa ba wanda ya isa masa zabi ba wanda ya isa ce dan me wa kullu kaunin bi asrihi dukkan kaunu baki daya barizun an mashi'ati ya fito ne akan mashi'a fama shazza minhu shay'an babu wani abin da aka mai da shi shazi qalla aw jalla karami ne ko babba an mashi'atul ilahiyya daga mashi'an ubangiji li'anna takawin domin takawina min haisu ma huwa huwa ta gurin da yake fi jami'il mukawwanati daga dukkan inna ma baraza an kalimatul ilahiyya ta faru ne daga kalma ta ubangiji bi kauli kun kun ka gani inna ma aru idza rashi an yaqul lahu dinnan kun kaf wani karatu kun kalman kun duk mala'iku duk waɗansu halitta kaf gaba ki ɗaya da kun aka yi su kun ne amma ɗan adam saboda girma annabi Muhammad ba, ba kun bane shi yasa ya zamo na'ibin kun duk mala'ikun Allah duk wani halittan Allah Allah ya yi su da kunne amma in ce maka in ce maka annabi Muhammadu yayi ka zaka gane to in ka kasa ganewa to baban annabi Adamu da yazo a photostat shine annabi Adamu shine baban annabi Muhammadu wanda yazo a photostat Allah ya halice shi ne biyadihi inna Allah halaka Adamu biyadihi biyadihi Allah ya gina annabi Adamu biyadihi to biyadihin nan a kwana ɗari ɗaya da ishirin irin na Allah fiyomin kana miƙidaruhu alfa sanatun shekara dubu ɗari da ishirin aka yi ana gina annabi Adamu saboda duk halittan Allah babu wani halittan da ya kai ɗan adam ginuwa babu shi duk halittan Allah babu wata halitta da ta kai halittan ɗan adam shi yasa walakar karramna bani adam shi yasa wattini wadzaitun wa turi sinina wa hadha albalad amin laqad khalaqna al-insana halakana al'insana fi a hasanin ba fi hasanin ba. Laƙar halakana al'insana ba fi hasanin ba, fi a hasanin ismu tafaduli ne. Idan ka ce mutum ya fi huruli ini kyau gaskiya ne, domin duk halittar da Allah yi babu kamar mutum, saboda kuma sirrin annabi Muhammadu ne. saboda annabi Muhammad ne amma ka komi a kun ya fito to irin wannan shataletalen ka gane yadda abin yake to shine kuma tashi hankali ka dawo ka gane ga gurin kuma annabi Muhammad ne me akwai wasu abiyat da yake so ya tabbatar maka ne ne halittar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da sai da tuna Aisha wani baiti ne can yake daga mun idal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-azal ya tsare ni faqar haba man labba wa haba al-mu'ammalu ba shi ne nake nema ba na halittar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Aisha radiyallahu ta'ala anha akwai wani mawaki da ya waka wa annabi ya ce idan yana gumi in manzo Allah yana gumi sai a ga kaman lu'ulu'u ne yake yake tashi da yake yake fitowa daga jikin annabi Muhammad to Aisha tana zaune radiyallahu ta'ala anha mazalla yana facin riga sai ta ga yana gumi sai ta ce masa ina ma sai ta faɗi sunan mawaƙin ta ce ina ma ya ganka a lokacin da kake gumin nan ya rasulullahi sai ce "Mhm, aisha me yace sai ta faɗi baitin da yake sai da manzo Allah ya ya ajiye rigan ya tashi ya mata kiss a goshi to irin wannan zubin kyan annabi Muhammadu kawai eh zubin kyan annabi Muhammadu akwai abubuwa da yawa Allah zai fahimtar da mu kawai wal kalimatu ilahiyya mashrutatun bi taqdim al mashi'ati kalma ilahiyya an sharranta shi da kaddamar da mashi'atul ilahiyya ma qala li shay'in kun babu abinda ya faɗa masa kun illa bi taqdim al mashi'ati ala takawinihi sai gabatuwan mashi'ar Allah ne ya so saboda abin ya kasance eh قال جل جلاله ubangiji ya faɗa innama qauluna li shay'in fadin mu da abu idza aradnahu in muna so an naqul lahu kun fayakun sai mu ce mar kun fayakun sai kasance wa qauluhu ta'ala innama amruhu idza arada shay'an al'amarin Allah idan ya so ya aiwatar da wani abu an ya kullu kun fayakun ya sun kenan ba wancan suratul nahl fama ta halafat mashi'atun anil kalimatul ilahiyya ba taɓa samun mashi'a ta saba da kalman da Allah yake nufi ba ba taɓa samu ba ya ƙudu subhanahu wataala ubangiji ya ce kaga a nan gurin kuma sai ce wa ma arsalna min rasulin ba mu turo wani annabi ba illa li yuda bi iznillah sai dan abi shi babu wani annabin da muka turo sai dan a bi shi kaga ashe anan waye rasulin din wa ma arsalna min rasulin ba mu turo wani annabi ba illa li da'a sai dan a bi shi bi iznillahi Allah ne ya ce a bi shi kaga ashe abin laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun man ada ar-rasula faqad ada Allah wayannan duk su ne to duk gudun za ka ga ai na kira ya zo to abin da ake nufi wa zalika al-khitabu fi alamul hikimati ne al'amru kulluhu yarju ila barihi rabbuhu lamarin duka wajen ubangiji yake komawa falizalika waqa'a fihi takhallufu saboda haka aka samu saɓani wa kafara kasiran min alkhalqi da yawa tunda an sa musu wannan sharadi sai su ga to su ya za su bi ya za su bi annabi Muhammad ya za su bi annabi su ba ruwan su kowa Allah kawai da su bi ai shine tunda annabi ya shiga tsakani shine ai aka raina shi ai shine dalilin shigan annabi to saboda haka to tunda annabi ya zo wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a ai an sa shin dabe ya ce to bayan ya akulu ya dakuluna aswaqa wa ya akulu ta'ama wa ya tazawwaja wa yaf'alu wa yaf'alu wa yaf'alu ba shine hijabin yan izala ba mutane ne kaman kaman kaman sa ba abin da yasa muke ta musu hannunka mai sanda ba kenan kar su ɗauki haka ba haka abin yake ba sai a har ma aka kai babban yake cewa mutum ne yana yana kaza kana kaza yana kaza kana kaza yanda annabi yake tsoron wuka haka kake tsoro yanda yake tsoron wuta haka kake tsoro wannan duk ya faru a garin nan gani to daga nan baka ji ƙanshin kafirci ba tun da ai ya gan shi a mutum kuma har gobe ba duk ɗan izala ba ne ya yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne kamar kowa ba har gobe saboda an riga an raunana martaban su kuma shehunanmu suka ce a'a muhammadun basharun walaisa kalbashari sirful maƙali wa rabbi ɗaha sammahu muhammadu basharun eh mutum ne amma walaisa kalbashari amma ba kamar mutane ba sirful makali tsantsan magana wa rabbi ɗaha sammahu allah dai ya kira shi mutum ɗin tunda Allah ya ce mutum to a ce mar mutum amma kai ka taba ganin mutum kaman annabi ka taba gani to wannan shine eh eh, wannan mai alburda shi kuma yana cewa Muhammad al-Bashari wa laysa kal-bashari ko bal huwa kal-yaquti bainal hajari dutse hajaru da dutse na gold na zinari ai duk sunan su dutsuna to wanne ne na gaske sai ka ce ka yi jifa da wancan kamar yadda kake yi da wannan mana ta haka abubuwan suke to kaga ko ko daga gani kai ka wani fa dutsen ne a wajenka amma za zuwa kashe ka dutsen nawa ka tattara akan hanya kai jifa da su ba wanda ya kula ka Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wa kasirun kafara min al-khaliq bi rusuli da yawan mutane sun kafurta ne saboda annabawa ai an ce babu imtihanin da yafi kowane imtihani a duniya fiye da annabi da ya zo a mutum babu wani imtihani babu wani imtihani wanda yafi kowane imtihani a duniya fiye da annabi ya zo a mutum e babu babu kasancewansa mutum ai da annabi an ce mala'ika ne za a ce ai yayi daidai wallahi ba wanda zai musu amma kasancewansa mutum shine tashin hankalin ai shine mu kan muke cin kane mu ai mu faɗa a soke mu yi komi a yi ta fama to amma da an ce mala'ika ne fa akwai kashaf kashaf wani tafsiri ne na alƙur'ani wanda a cikin malaman duniya wanda suka yi tafsiri babu wanda Allah ya yassare masa wajen fahimtar nahau na alƙur'ani kaman kashaf zamakshari amma malamai sun ce haramun ne ka duba tafsirinsa to abinda ya sa ba mu'tazilancin ne ba ya ce ya ce jibril ya fi annabi ne akan wannan kalman ne tafsirin gabaki da aka buge shi eh ko ya eh ko ta ko da ko da ko da ya janye ya faɗa wannan tsantsin shine yasa shekara nawa yayi a duniya kuma tafsirin har yanzu gashi nan muna jin magana muna jin motsin sa kuma babu tafsirin alqur'ani wanda aka yi wanda yake li'irabin alqur'ani kaman shi kuma ba mutazile ne amma cewa saboda dalilinsa mabba'in sama'amin akan wannan ne sai ce ai jibril ya fi annabi wannan wannan shi ya karya shi to ashe ko ka gane annai Muhammadu ba abin taba ba ne ba a taba shi a kai Allah ya kiyaye walau kanat da'atul khalqi maqruratun bil mashi'ati da kanat da'atul khalqi da biyayyan halitta an an gwama shi fil mashi'ati ma amkana an yi asar rasul ahadan da bayyu ba zai taba yiwa an yi asar rasul ahadan ba wani ya saba wani manzo ya saba wani mutum daya wala an ya takhallafa anhu ko kuma ya saba ga barin bin sa qala subhanahu wataala li akbar rusulihi qala subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada Allah ya fada li akbar rusulihi daga mafi girma daga cikin manzanninsa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u ka gani ko mashi'a dai wannan kalman innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u to wannan shine kalman bu'istu lil hidayati wa ma li min al hidayati shay'un shi kuma shedan bu'istu lil gawayati wa la lahu min al gawayati shay'un dukkan al'amarin yarju ila al mashi'a ne duka gabaki daya bu'istu ila al hidayati manzo Allah kalman da annabawa duk gaba suka zo da shi kenan an turo ni ne dan shiryarwa amma shiryar ba na hannuna ba ne na hannun rabbul izzati ne saboda haka shi ma shaidan an turo shi ne dan ya batar amma bata ba na hannunsa ba ne na hannun Allah ne saboda haka shaidan ma'aikacin Allah ne kamar yadda annabi ma'aikacin Allah ne haka abin yake haka abin yake To idan mutum bai gane wannan ba, akwai damuwa. Fabayyana haza, anna hidayatu jamil halki sai aka gane shiryan dukkan halitta lirrusuli ga manzanni makaruratun fil mashi'ati, an gwama shi da mashi'a ne. Iz lauka na fil mashi'ati, domin da bai kasance cikin mashi'an Allah ba, lamma wa ƙali isyanu, da ba wani mai sabo min ahadin lirusuli daga ɗaya daga cikin manzanni ɗaya daga cikinsu wanda zai saba wajen manzo ya ce musa inni la'azunuka ya musa mashura ko ya ce wa inni la'azunuka ya fir'auna masbura ko ya ce ni fa ina ganin ka yake fir'auna ya ce ina ganin ka fa musa kana daga cikin masu sihiri kana yi wa mutane sihiri ya ce kai kuma ina ganin kana daga cikin halakakku to haka da wa'innan kalmomin ba su exchange ba ba za a same su hakan ba wa in kana kabura alaika iraduhum ya qul subhanahu wa ta'ala li nabiyina ubangiji ya faɗa wa annabi musallallahu alaihi wasallam wa in kana kabura alaika iraduhum ko da yake gashi nan ka kau da kai gabarinsu iraduhum ka kau da kai da yawa a kansu a yi abu manzo Allah ya kau da kai a yi abu manzo Allah ya kau da kai amma kaga Allah madaukakin sarki sai da kai wani lokaci saboda damuwa da ya jawo su ai musuluncin abu ɗaya ne ku musulunta saboda Ubangiji ne ya halicce ku, ku ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa annan Muhammadun Rasulullah. Sai manyan suka ce, ba za mu yi ba. Ku ce la ilaha illallah suka ce, ba za mu yi ba. To tunda ba za ku yi ba, wanda suke ku talakawa, mabukata, bayin Allah ne, ku bar su su su ce la ilaha illallah sai manyan suka ce ba za su faɗa ba. kuma ba za su bar sauran su faɗa ba wannan shine dalilin faɗan annabi muhammadu ba za su faɗa ba kuma ba za su bar wa'incan su faɗa ba sai a ai ku ba ku kuka yi su ba ku bayan Allah ne wannan shine dalilin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake cewa a cikin diwani shebra ne ke cewa fa inna nabiyyal hashimiyu addahara magaza annabi muhammadu bai taba yakan wani ba bale sadda udwanan wa radda balala ya hana zalunci ne zaluncin kuwa shine ya hana manyan larabawa da manyan kafurai ya hana su kan su zalunci wa'innan bayi na Allah a basu su su bi Allahnsu warar da balala ya mayar musu da batansu shi yasa shi Ibrahim yake cewa li'anna nabiyal hashimi ad-dahra magaza bale sadda udwanun wa radda balala wannan shine dalilin maganar shi Ibrahim to kaga kuwa mubtada'ai yace ah, to ai yaje Uhud yaje Badar yaje Handak yaje eh, yaje kaza yaje kaza ba yaje bane yaje ne ya tsare talakawan da suka zo su ne abin tausayi sai da Allah yake cewa afatu kurihun nasa hatta ya kunu muminun ya rasulai ya za ka yi har da Allah ya sake cewa ɗaha ma an zanna alaika alƙur'ana litashqa ban saukar maka da wannan alƙur'anin dan ka sha wahala ba ba za ka ce dan ya halaka ba ba za ka faɗi kalmar haka ba litashqa ka ga shakawa wa wani halaka ne amma kar ka sha wahala ɗaha ɗaha ma an zanna alaikal ƙur'ana litashqa ban saukar maka da wannan alƙur'ani dan ka wahala ba ba haka nake nufi da kai ba ya rasulullah to wayannan abubuwan su ne waƙi'iyat wanda suke zuwa a cikin alƙur'ani ɗaha ma an zanna alaikal ƙur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha kawai ka faɗa musu ne tazkiratan liman yasha tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula tanzilan nayi maka mun saukar maka amma ga abin da ake nufi ya rasulullahi wannan shine manufa na alqur'ani da yawa to ashe wa in kana kabura alayka iraduhum shi iradin nan duniya ga baki ɗaya tana haɗuwa ne a mawazinu idan ka zo duniya ne kake gamuwa da wani abin da yake arini a duniya kake gamuwa da abin da yake arini Allah yana turo abu amma za ku zo ku haɗu shi a duniya ne saboda babu wanda ya zo duniya ba tsarki ya zo ba tangaran ya zo duniya to zuwansa duniya za su gamu da abubuwa wanda na gwagwarmaya domin duniya kokuwa ce ga baki ɗayanta ka shiga nan ne ka fita nan ka shiga nan ka fita nan haka ka'idan duniya take ba wanda ya zo duniya ya zauna mata haka kawai in ka zauna ma ita fitanannun cikin za su neme ka eh domin an gwama su ne an sako su ne karnukan Allah ne a bayan ƙasa wanda duk komi ana son to iralin da ake nema a nan in aka haɗu to kai kuma sai kai ƙoƙari ka kore ka kore ka kore shine aikin annabta hina kafaru lokacin suka kafirce wa aradu suka kau da kai yuridu yana nufin walan tasbir nafsaka li hada baka iya yin haƙuri don haka ba fa in istata an tattagi nafakan idan ka samu dama ka nemi cewa fil ardi aw sulman fis samai ko ka zaka hau sama ka hau lakin liyatba'uka wa yu'minu bika ka likai yatba'uka dan su bika wa yu'minu bika su iman da kai suma zahara lahu anna zalika alwaqi'u minhu kana mashi'atan saboda haka wannan sai zama mashi'a ne na ubangiji subhanahu wataala walau sha Allah to magana da yaji da Allah ya so la jama'ahum alal huda duk kowa sai zama mumini amma wala yazaluna mukhtalifina illa ma rahima a bani bi haza wannan ya bayyana anna kufuruhum kafircin wanda suka kafirce kana an mashi'ati mashi'a ce wasara da wufi hadal khitabu sai zamo shine wannan maganan ila qauli subhanahu wata'ala man yasha illahu yudhilluhu wa man yasha ka gani man yasha yudhilluhu wa man yasha kuma ya ji alahu ala siratin mustaqim ka gani man ya shaƙi ka ji wani irin gwaninta na alƙur'ani ya shaƙi ya sha ya shaƙi ya sha kai Allah ka ƙara mana son annabi Muhammadu a bana bi hadar hidab wannan bayanin ya bayyana anna kufral kafiri shi kafiri ya zamo kafirin sosai wa bala wa la aha wa balalu bali da bacewa mai bacewa wa islamul muslimi da musulunta musulmi wai hidayatul muhtadi da shirya mu- kullu zalika barizun an mashi'atihi al-ilahiyya dukkan su ya fito ne daga mashiyan ilahiyya shi yasa su faye da ka ga suke s- ba su da mummunan manufa akan kiristoci ko wanda ba musulmi ba babu ba za ka taɓa samu wa- suna da irin wannan abun ba amma a kashe a kashe sai dan izala eh shi kawai duk abin da aka a zubar da jini kawai a zubar da jini a zubar da jini haka kawai ba ka da wani dalili eh, eh, kawai a zubar da jini to sai su kuma suka yi tsammanin addinin ma haka ne kuma ba haka ba ne ba haka bane kullu zalika wannan barizun an mashiyatul ya qulu sallallahu alaihi wasallama maganar da nake faɗa ɗazu bu istuda'iyan an turo ni mai kira ne kawai walaysa li min alhidayati shay'un amma ba ni da wani shari'a a hannuna wa bu isa iblisu da'iyan an turo iblis shi ma mai kira ne kawai walaysa lahu min algawati shay'un shi ma ba da wani abu a ciki ba wani aiki na shi ka gani inna ma zalika domin wannan sajirun an mashi'atihi wannan ya zo ne daga mashi'a allati la yumkinu takhallufu an hali ahadin ba wanda ya isa saba ba wanda ya isa saba to alhamdulillah wannan zaka gane me ake nufi ana qala ibn al-arifi ibn al-arifi yana cewa yaqulu fillah ta'ala laysa bainahu wa bainal ibad nasbun yas'a fihi Allah tsaka bainahu wa bainal ibad Allah tsakaninsa da bayi ba shi da wata nasba wanda zai zaɓe su dan shi Allah ba bayi da wani abu dan wani abu naka Allah ya zaɓe ka dan wannan abun aw yudihi li ajalihi ko ya baka dan dan haka laysa illa al inayat kawai in kaga an baka abu inaya ce wayal mashiyatu mashiya ce kawai ta- ta rubuta maka ka gaya mana wai aruni bahilan ko ɗala umrun bi buhulihi in ji malaman ah, ah, balaga wahatu kariman mata min kasaratul bazli ku nuna mun wani mai ruwa saboda ruwa su sai da shekarun sai karu suna ce masa ijaji ko wahatu kariman ku nuna min wani mai kyauta mata min kasaratul bazali saboda tsananin kyauta sai da ya mutu kenan abin da ake nufi ne kawai ka gane babu wani abu wanda shi eh, ka burge Allah ne saboda haka bari bari maka a, Allah ya baka ne inayatul mashi'at a, Allah ya baka ne kawai mashi'a ce mashi'a ce wala sababin illal hukum babu wani sababi sai dai hukum wala waqatan illa zala babu wani lokaci kuma sai ya gushe wa ma baqiya fa fa umiya wa talabbasa duk abin da yayi saura to zai makance kuma za a neme shi a rasa za a yi masa talabbusi wa ma'anal azal ma'anan azal huwa allazi fihi wujudul haqi menene azal menene abad to haka bari mu je mu iya nan kawai Eh, ma'anan azal huwa allazi fihi wujudul khalq- haqqi shine samuwan ubangiji wahadahu laysa li shay'in fihi nisbatun wanda babu wani abu in kaji an ce azal laysa li shay- li shay'in fihi nisbatun qala sallallahu alaihi wasallama kana allah wala shay'an ma'ahu Allah yana nan babu wani abu tare da shi shi ake kira azal fa fi zalikal waqatu a wannan lokaci udiya ma udiya aka ba da abin da aka bayar wa fusila ma fusila aka rarraba abin da aka rarraba falam yabqa illa rida wa taslim sai ya zama babu abin da ya saura sai yardan Allah sai miƙa wuya majalil aqdari kenan li majaril aqdari saboda gudanan kaddara na yarda ko ridallahi kenan Wa- na li majaril aqdari wa tafsiratul azal da tafsiri na azal na yarda na ni kauya kana yadda kana miƙa wuya sai a ce kun zauna da Allah lafiya ka ki yadda baka miƙa wuya ba sai a ce za ku gamu to shine anan ne ake magana ya za ka yi ka dinga gane laulan tuzin Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin hadisul qudsi yana cewa mallam yarda ka gani rida duka ba'i wanda bai yarda da hukuncin da na yi ba walam yasbir ala bala'i kaga taslimi kenan bai miƙa wuya ya yarda da abin da na hukunta ba fal ya kharuj min tahti sama'i ya fita daga ƙarƙashin sama na fal ya talib rabban gairi ya nemi wani ubangiji ba ni ba to da aka zauna kaga a rida taslimu majarul aqdari su ne saboda haka mahama al'insanu la yarda bi kadarin shikenan komi na shi ya zube eh komi na shi ya zube to shi kuma yana tafiya ne gwargwado gwargwado girmanka sanin kadararka girmanka sanin kadararka girmanka shine zaka ji ya ce shehu ibrahim yake cewa idza kanatil aqdaru min malikil mulki fasiyanu indi siyanu indi ma yasirru wa ma yubki idan ka zo ka zagi shehu ibrahim sai ce alhamdulillah ashe lokaci yayi kuma mun kai a zage mu ya kai kamata kamar yadda za a baka kuɗi ka yi farin ciki to haka za a turo maka bala'i ka yi farin ciki shine asalin ɗaukan ɗaukan ƙaddara kenan eh eh shine iya iya ɗaukan ƙaddara kenan idan aka zo aka ce maka an mutu haka yanda za ka gode wa Allah cikin mutuwan da aka yi maka to haka za ka gode wa Allah cikin kyautan da aka baka na ɗa to wannan shine to daga wannan kujeran ne ake hawa abin da ake nema na ma'arifa a tabbatar da in ka an ce wannan ɗan haƙiƙa ne to sai ya haɗa baina zafi wa sanyi ba a wanka mar mari ko aka kwace mar kuɗi ya zo yana cewa wallahi tallahi ba zai yadda ba ha ƙarya ne in dai ya ci na wasu to ya kamata shi ba ci na shi haka ya kamata to wa'annan su ne za su baka mizani Allah ya taimake mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haq al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqa qadari qidari al-azim salatan tamlau al-azala wal abad az-zamana wa makanan madrubatan fi kulli adadin bi adadi ma fi ilmika ya wahid ya ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين ورحمة الله رب العالمين فاتحة يا رسول الله